كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم ألزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداله العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالسفر أكراتم رجيا وجئنا الله سبحانه وتعالى كبار الأبائي cewa ya aiki annabi Nuhu zuwa mutanen shi ya gaya musu shi mai gargaɗi ne su bauta ma Allah yana ji musu tsoron rana mai tsanani manyan gari sai suka gaya mai magana ta renin wayo suka ce mu muna ganin kai mutum da ya ire mu duk wayanda suka bi ka ba bakin komi suke ba sannan ku ku yi wa komi ba sannan ƙarya kuke yi ƙal sai annabi nuhu alaihi salamu ya ce ya qaum ya ku mutane na zai musu raddi ara'aytum ku bani labari in kuntu ala bayyinatin min rabbi idan na zamo akan bayani daga ubangiji da cewa ni annabi shi ne wa ni rahmatan ya bani annabta min indihi daga wajen shi fa'amiyata alaikum sai ta koyo gare ku a nulzi muku nuha za mu tilasta muku bin wannan hanya ta shari'a wa antum la karihun ku ko kuna kyaman biyayya gare ta ai la naqdiru ala zalika ba mu iya wannan radda alaihim ya masu raddi bi annahu idza atahu nubuwwatun min Allah idan annabta ta zo mai daga Allah wa amallahu basairahu Allah ya makantar da idanunsu hatta lam yusru har ya zama su ga abin da Allah ya aiko mai da shi ba falaysa lahu quwwa bai da wani karfi ala an yujibi lahum ala qabuliha akan ya tilasce su akan su bi shari'a wa ya qaum ya ku mutane na la as'alukum alayhi malan bar roƙon dukiya gare ku akan wannan idi ake na Allah jami'a ladata da ladata da sakamako na wasu zamo ba illa ala Allah sai ga Allah rabbi subhanahu wa ta'ala ya sake mai da wani rikici da kaulihi in ra'aytu muni faqiran idan kun gani talaka ne laysa indi malun ba ni da kuɗi ba na za a tsoba minkum shay'an ban neman wani abu gare ku wanda za ku bani na yi da sake na yi da sako ina da biya lada ta bata zama wa illa ala Allah sai ga Allah tabaraka wa ta'ala la takhafu min faqri kada ku ji tsoron talauci na ba zai cuta muku da komi ba ta sun nuna kuna zaton anni ukalli hukum rizqi zan ci da saba ku bani abinci na ne wa ala rizqi ala Allah ni arziki na yana kan Allah ma'ana Allah shi zai ban arziki ورد على الشبهة الثالثة لكي لأكم قعنسش وما أنا بطارد الذين آمنوا نيبا زوكوني وإن كفك بارك سيادة نيبا الأراذل الذين أشرتم إلى أنهم أطردوا وإن كفك شيبا قوة بني سلطو سبين وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا mu muna ganin ba wanda ya fi sai kaskantacci to wannan kaskantacci da kuke cewa a kora anni aqruduhum in kore su wa ma ana bi taridin ni ba zan kore su ba innahum mulaqu rabbihim za su haɗu da ubangijin su ranar tashin kiyama ban jazihim sai ya saka musu wa ya kudu lahum min manzalamahum ya kwatan musu haƙƙi ga wanda ya zalunce su وطردهم يوم يوسف إنهم سبعين تلقاوا ملاقو ربهم ذات عدد أبنجدنس إنهم ملاقو ربهم ذات عدد أبنجدنس لا نتاشي قياما ولكني أراكم سيدي إنا غيرهم كوكو من تجهلون mutane ne jahilai ba ku san yadda ƙarshen lamarin ku zai kasance ba. Umiyul basa'ir idanunku makafi ne kafirai shura radiyallahu anhu ya ce kafirai ban taɓa ganin wayanda suka fi su wauta ba mutum kamili mai hankali su ce wai bai yiwuwa ya zama manzon Allah amma dutse da bai da hankali su ce wai shi za a bauta ba ba a shadda hamakate wata su tana da yawa Nuhu annabi nuhu nan da suke gani nuhu annabi nuhu da suke gani laisa illa basharan faqat ba wani bane sai mutum kawai walakin basharun kamil sai dai cikakken mutum alaƙalu shi hankali muttasifin bil kamalat ya sifantu da kamaloli la yastahiqu an yakuna matbu'an faqat a ce wanda an da hankali ba za a bi shi ba amma duci da asan da rare wai shi ne zai zama ubangiji abin bauta ba wannan iyakar jahilci ke wa ya qawm ya ku mutane na man yasuruni min Allah man yasuruni min Allah wa zai kare ni daga azaba Allah in tarattu idan na kore su ai na nasira ne banda wanda zai taimake ni idan na kore wa'annan bayan Allah talakawa abana tazakkarun ba za ku azantu da wa'azin da ake muku ba wala aqulu lakum ni ba zan ce muku indi khaza'inullah ina da taskokin Allah ba wacce ya kamata in zamo miloniya mai kuɗi sannan a aiko ni to ni dan ku yadda da Allah ya aiko ni ban ce muku ina da taskoki na Allah ko taskokin Allah na hannuna wala a'lamu al-ghaib kuma ba zan ce muku na san abin da ba a gaya min ba wala qulu inni malak ba zan ce muku ni mala'ika bane takallamu sun ta magana bi kathirin min al-istihza da maganganu da isgidi masu yawa sun ce mu annabi tubaddilu lana al-jibala zaban kai kokari duwatsun nan na makka a mai da sun zinariya ka zo mana da mala'iku sannan ka tsaga mana ƙoramu a yi mana gadin wuni sai ce to ni dai ba zan ce muku inni qadirun ala shay'in min zalika ni ina da iko kan abin da kuke faɗi ba sannan wala aqul ba zan ce ba lil ladina tazdari a'yunukum ga wayanda idanunku ke walakantawa ban cewa rai mutiyahumullahu khairan Allah bai ba su alheri ba Allahu Allah a'lamu shine masani bima fi anfusihim da abin da ke cikin zukatansu indiya ni inan idan na gode rauna na talakawa na ce ba bakin komai suke ga Allah ba laminan zalimi na zama cikin masu zalunci
قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مؤلم
qalu mutanen annabi Nuhu alaihi salam sai suka ce ya Nuhu ya kai wannan mutum da ake ce ma Nuhu ajadantana ta yi tarayya da mu ba ka tanta na kuma ka cika fitina ka cika tarayya da mu to tunda ne kai ba ka son ka kyale mu ba tana bi ma ta'iduna ka zo mana da- da abin da kan muna alkawari in kunta min as-sadiqin idan ka zama cikin masu gaskiya lokacin da ya masu raddi akan maganganun da suke ta kawowa har ya zan ba su ta ba su da wata hujja sai annabi Nuhu ya bata sai suka ce inna jidalahu kathirun wannan mutum Nuhu akwai jayayya bal ya ta bil azabi faqat yanzu duk wata magana an zo ƙarshe in ma azaba ce sun shirya a sako Ƙan annabi Nuhu ya ce a'a azaba Allah kuka cewa a sauko da ita inna ma ya ti kun bihillah Allah shi zai zo muku da azaba in sha'a in ya ga dama in ya so halaka ku sai ya halaka ku fa inna amrahu ilayhi lamarin Allah hannun Allah yake la ilayya ba waje na ba wa ma antum bi mu'jizin ku ba masu kuce ma Allah bane a nan duniya wala yanfa'ukum nusihi nasiha da nake muku kun ce jayayya ce to nasiha ta ba ta da amfani gare ku in aratu an amsa harafin idan ma na yi nufin in yi nasiha gare ku nasiha ba shi da amfani in kana Allah idan dai Allah yana nufin yuridu an yukuyakum ya shirya halakar da ku ne huwa rabbukum shi ya ubangijin ku wa ilayhi turja'un ga Allah za a maishe ku am yaqulun bari kafirai suna cewa iftarahu annabi shi ya kirkiri alqur'ani annabi shi ya kirkiri wannan qur'ani ko ka ce musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in iftaraitu idan ni na kirkiri wannan alqur'ani fa alayya ijrami laifina na kirkira shi yana a kaina wa ana bari'un ni na kubuta min ma tujrimun daga duk abin da kuke azaman na laifi duk laifin da kuke azaman cewa ni ni kirkiro qur'ani na kubuta daga wannan wa uhiya ila nuh sai Allah ya aiko ma annabi nuh alaihi salam aka gaya mai annahu lan yu'mina min qawmika daga yanzu ba wanda zai ƙara imani daga mutanenka illa man qad amana sai wanda yake ya riga ya yi imani an ce su shidda ne a wata ruwaya an ce su tamanin ne Allah ya aiko wa annabi Nuhu alaihi salam yace wa'annan mutane kafirai tubi'u 'ala al-kufri Allah ya buga musu sitam na kafirci فلا يؤمنون ابدا ba za su yi imani ba har abada wanda ya bada gaskiya iyakaci kenan wanda bai yi imani ba ba zai bada gaskiya da kai ba har abada fala tabta'is kada kai bakin ciki bi ma kanu yaf'alun da wanda suke aikatawa bi za ya tim laka na cutar da suke maka lokacin da annabi nuhu alaihi salam ya gano ba za su ƙara imani ba zaman jira zaman tsammani ne kawai ake yi sai ce rabbi ya ubangiji la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara Allah kada ka rage ko mutum guda daga cikin wayanda ke rayuwa bisa kasa haka kafirai suke tare da annabawa munkirai waliyan Allah haka suke da waliyan Allah kullum za su yi musu gani gani Shukran radiyallahu anhu ya ce Allah tabaraka wa ta'ala yana horon mu mu ɗabi'antu da ɗabi'u masu kyau ya ce fala tabta is bima kanu yaf'alun kada kai bakin cikin abin da kafirai ke maka ya ce a bidaya annabawa farkon lamarin su yahtamilun wa yasbirun suna haƙurewa suna juriya wafil wasati idan sun kai tsakiyar lawayensu la ya raunar isa'ata minhum ba su ganin mutane ne ka cutar su idan tammat tauhid idan tauhidi ya cika sai su ga wanda ke da komi shi ne ya taba su alfa'ilu huwa Allah wanda ke aiki a halitta shi ne Allah wa fil nihaya idan sun kai karshen lamarin su ya rauna kullu isa'atin insana don aka bata musu rai sai su ga musu abin kwarai an musu alkhairi fala yabta isuna bi hada sai zan ba su bakin cikin cutar da aka yi musu shehu radiyallahu anhu ya ce alkadar bacin rai la yurfa'u min ad-dunya ba za a dauke shi a duniya ba a ce wai mutum ya tashi duniya ba mai bata mai rai ba mai mai wulakanci to bai yiwa har abada ita gurbata ba a dauke ta a duniya wala yurba'u an ahadin ba wani mutum da ya isa ya ce wai shi zai rayu duniya ba damuwa ba bakin ciki ko da kaji mutum na cewa ba damuwa ya dai ji ganin damuwar ne ya damu amma ita damuwa a duniya Allah bai shi ya ɗauke ta ba kuma ba wani mutum wanda za a ce zai rayu ba cikin damuwa ba innama yurba'u takaddur damuwar ita ce ake ɗaukewa ba saukowarta ba. Al'akadar musibu na zamani ta jiri da'iman tana zubowa kullum kamar yadda wani mawaƙi ke cewa samaniyatun lil mar'i la budda an yara wa laysa li kulli al mar'i ghayru samaniya sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun thumma sukumun wa afiya wannan abu tabbas kowa yana cikin koda mai sani gaskiya abu tabbas duk ɗan adam sai ya gansu kuma duk ɗan adam bai da abin da ba wannan ta kasu ba za a gaya ma yadda kake rayuwa tana rayuwa ne ya fi ɗan adam tsakanin abu takwas sururun akwai sanda za a ganka cikin farin ciki kana ta murna kana ta nishaɗi wa huzunun akwai sanda za a isko ka cikin baƙin ciki da damuwa wajen tima'un akwai sanda Allah zai haɗa ka da manyan masoyanka wa furqatun akwai randa Allah zai raba ka da masoyanka wa usrun akwai sanda za a isko ka cikin kunci na rayuwa wa yusrun akwai sanda za a isko ka cikin farin ciki da walwala ta rayuwa summa sukun akwai randa za a isko ka cikin ciwo wa afiya akwai randa za a isko ka lami lafiya ta garau to wannan su ne halaye tafi na ɗan adam da haka ita rayuwar duniya ba magana a ɗauke wannan abu guda takwas kullum za su sauko kullum za su sauko walakin na abda ya burugu mablagan amma akwai matsayin da bawa ke kaiwa la ya takaddaru min akada musu musibu da bakin ciki bai ya bata mai rai shi sadda damuwa ke zuwa sannan yake cikin farin ciki da jin daɗi shi radiyallahu anhu a cikin diwani yana cewa idza kanat al aqdar min malik al mulki wa siyada indi ma yasuhu wa ma yuki kafin wannan baitin da yake wa adhkuru baitan ila qabri wa innahu maqali wa hali halat at-tayyi wa tayyi zan faɗi wani baiti da aka yi kafin zuwa na duniya amma wannan baitin ni ya kamata in faɗe shi dan magana ta ce halina ne sanda nake cikin bakin ciki da damuwa to baitin da aka yi kafin shehu idan ka nufin aka taro min malikin mulki idan dai kaddara ta zo daga mamallakin sarakuna mamallakin mulki to da abin da ke sa dariya da abin da ke sa kuka ni duk ɗaya ne a gare ni gaba ɗaya yace haƙuri da bala'i ita ake ce ma al'afiya samun lafiya menene afis hiya rida bil qada ka yadda da hukuncin da Allah ya yi maka to shine ka samu lafiya malamai masana suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yana cewa Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah kaga annabi ya roki lafiya a wannan addu'a ta shi ko wa mata masmuman sai ga annabi ranar rasuwar shi ya rasu yana mai cin guba guban nan da zainabu bintu fadakin ta haibara ta samai duk shekara ita ke taso shi sai na bakar ya nemi allah ya bashi lafiya wa mata mardugan sai ya zama shi kuma ya rasu da ganin saran maciji sai na umar ya nemi allah ya bashi lafiya shi kuma sai ya zama ya mutu makatunan yana abun kashewa a buru ata ya cika mashi wuka. Usman ibn Affan shi ma ya roƙi Allah lafiya wa mata madbuhan sai ya rasu yana abun yankewa aka yi mai yankan rago. Wa Aliyu sai na Ali ibn Abi Talib mata makatunan ya rasu yana abun kashewa Abdurrahman ibn Murjamin wanda shi yake cewa aljamahu Allahu bil jamin min nar. to shi ya kashe shi kullum duk wayannan sahabbai da annabi su talabar afiya min Allah ya nemi lafiya daga Allah wa wajadaha kuma ya haɗu da Allah lafiya wa kullum akhiruhu kama nara amma kowa mun ga yadda karshen ya zo ba daɗi dan haka la yushbihu al-afiyata 'inda al-'ammati ita wannan lafiyar da suka roƙa ta haɗuwa da Allah lami lafiya ba ita ce lafiya a wajen amawa ba amawa mutum na son sai ya ci ya ƙoshi ya hau bisa gado yana da tsayar su ta ga bai yi haɗarin mota ba gini bai faɗa mai ba ba da bai shi bidiga ba walakin na sai dai su annabawa da waliyai la ya takaddaruna bi hadhihi al-aqdar ba su damuwa da wa'annan gurbace-gurbace da suke shiga a cikinsu na rayuwa ko sun shiga gurɓata ta rayuwa to ba za su ji ta ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa annabi Nuhu alaihi salam wasna'il fulk ka je kai jirgin ruwa jirgin ruwan annabi Nuhu ba irin wannan na garin ku ba wanda da an loda mai buhu goma ya cika jirgin annabi Nuhu tsawon shi kamu kafa dubu biyu ne kamun zira'i kamar ka ce yadi dubu biyu shine tsawon jirgin annabi Nuhu faɗin shi kamun ɗari shidda kaga ya kusa ya yi kago girma kenan ya yi jirgin kago girma to shi ne jirgin annabi mu ba alaihi salam dan haka da an ce jirgi sai ka ɗauka irin jirgin garin ku a a wanga jirgi ne da zai ɗauki halitta Allah gaba ɗaya ka je ka yi jirgin ruwa bi a'unina da kurawun mu ya kai annabin Allah Allah ya aiko wa annabi Nuhu ya ce zai halaka mutanen shi da tufal amma ya je ya musu jirgin ruwa wanda zai tsira da shi da mutanen shi annabi Nuhu ya ce Allah ya zan yi jirgin ruwa ni ba kahinta ba kuma ban taɓa zama da kahintanci ba sai Allah ya ce bi a'yunina da kulawanmu mu za mu turo Jibrilu ya gwada ma yadda ake yin jirgi wa wahaina kuma mu haɗa da wahayi Allah ta'ala shi ya ce ya je ya jirgi shi zai hana shi yin kuskure an turo mala'ika jibrilu yana gaya mai yadda ake yin jirgi wasu kuma suka ce Allah ya kawo mai wani gatari ne da ya buga shi wannan gatarin shi an makonkwasa shi an kusa da ya buga duk abin da ake so jirgin ya tsaye yana daga abun ban mamaki wa minal gara'i yana daga bakin an- abubuwa annan ruhan annabi nuhu alaihi salam awwalu man ittakhadha kalban lil hirasa shi ya fara rikon kare ya yi mai gadin jirgi idan ya yi aikin jirgi ya ƙare cikin dare mutanen banza sai so su lalata wannan aikin nashi to shi kenan sai Allah ya aiko Jibrilu ya gaya mai cewa ya samu kare wanda za a rika gaya mai ga sunan ga sunan da haka da sun zo lalata kare lalata jirgin ruwa da sun zo lalatawa sai kare ya yi musu haushi da kare ya yi haushi sai annabi Nuhu ya zo ya kore su. Allah da iya bala'i, Allah da jaraba, su mutanen annabi Nuhu da suka ga ba a bari su lalata jirgin sai suka mai da wajen masai. Duk wanda ya ci kashi sai ya zo cikin jirgin annabi Nuhu ya- ya yi bayan gari. Duk wanda ya ci da manya da yare da maza da mata katon jirgi ne nan suka yi mai kashi. Bayan sun cika jirgin da kashi gaba ɗaya annabi Nuhu ya zo ya diba ya gana jasa ta cika mai jirgi ran shi ya ɓaci sai ce Allah wayannan miyagun kafirai ba su da tausayi Allah ci abin da sun kai ba sun lalata min jirgi Allah ya ce to ai ni adda bala'i ko ba ni adda bala'i ba ce Allah kai adda bala'i ya ce to bari za a zo a kwashe kwashe ni da turo duk za a kwashe jira ha gaita zai Allah ya yi kwance kwance su ko masu azuwa da kuraje masu mugun kaikai yadda kaikan uban dawaki duk maganin da an ka sa bai sauki duk maganin ya an sa bai sauki sai annabi nuhu ya ce Allah ya ce a gaya muku kashin da a cikin jirgi na shi ake ebowa alakata a goga ga jiki duk inda ka kaikal a shama za a samu sauki ai malam duk azuwar nan da ta taso da uban dawakin nan aka kewaye jirgin annabi nuhu duk wanda bai iya bacci cikin dare saboda kaikai da ya ɗebo kashi na aka ɗan yan mai ga gwangwani ya zo ya shahi jiki ne sai ya bacci lami lahiya shi ba wani kashin gaji ɗan shi ya gaji saboda an ɗauke mai kaikai da bala'i to sai ya zama duk waɗanda suka yi kashin nan Allah ya dalabe su da kazuwa maganin ta kashin nan ana layi ana iguwa ana layi ana iguwa har kashi ya ƙare da ya ƙare sai ana samo ƴan laye ana kankarewa ana kankarewa ana gogewa ga kyalle ko tamshi tamshi shi aka samu da an goga ga wannan ƙazon sai ta yi muƙya sai ta mutu ga masu ciwo ko magani na son ƙarewa sai da aka gyara zirgin annabi nuhu aka yi mai kwalkwalkwal sannan sai Allah ya ɗauke ƙazon sai Allah ya ce to gobe su ƙara zuwa su sha mu faɗa mu mun fi kowa iya faɗa inna ladaina alkaran wata hima Allah ya ce muna da maruruwa kuma muna da wuta muna da kayan wada kaga an ce an mu Allah wala kan shi yara ba to shi kenan bayan haka ba a sake zuwa ai ba haya sannan magana a je a lalata jirgi ga kare na gadi to wannan jirgin tsawon shi kafa ɗari uku ne faɗin shi kafa tamanin a wannan ruwaya ɗagawar shi sama kafa talatin an mai gida uku bene hawa uku na ƙasa shi ne aka aje manamun daji na tsakiya aka aje manamun gida dabbobin gida irin shanu da tumaki da awaki da jakai na sama kuma da shi da tsuntsaye su a ciki an tambayi annabi isa alaihi salam wai jirgin annabi nuhu ya tsawon sheki sai ya ce ku bari mu tambaya annabi isa alaihi salam sai je kabarin ka'ab ibn ham ibn nur cikin kakannin manzon Allah sai ya ebo kasar ka'ab sai ta kun san wannan kowa ne ne suka ce a'a yace wannan sauran kasusuwan ka'ab ibn ham ne sai ya kira shi ya karba sai gashi ya bayyana namiji tsaye da hurhura sai annabi isa ce man an ta kai wane ne don su ji sunanka da bakinka ya ce ni ka abu ne hamid ne nuhi ne lokacin da ka kira ni sai na karba sai ce to ka mutu kafin a fara hurhura dan annabi haruna alaihi salam shi ya fara yin hurhura wasu ko sun ce annabi ibrahim alaihi salam shi ya fara yin hurhura lokacin da ya tashi bacci sai ya ga bakin gashin shi ya koma fari ya tashi da hurhura sai ya ce ya rabbi gayyarta harki ya rabbi gayyarta harki Allah ka canza ma halitta na kwana da bakin gashi na tashi yanzu na koma da farin gashi kamar auduga sai ce haza wa qarun ya ibrahim haza wa qarun ya ibrahim wannan alamu ne na natsuwa alama ce ta natsuwa ya kai ibrahim sai ce zidni wa qarun zidni wa qarun Allah ka kara mana natsuwa Allah ka kara mana natsuwa To kaga zamanin Annabi Ibrahim a sannan ne aka fara ganin hurhura. Amma zamanin Ka'abu ba hurhura. Sai ya ce sanda ka kwala mai kira ka ce ya Ka'ab ibn Ham na zaci tashin kiyama ne ya zo shine tsoro ya kama ni da hurhura. To sai Annabi Isa ya ce tsawon jirgin Annabi Nuhu babanka ya yake. Sai ya ce alfu zira'in wa mi'ata zira'in. tsawon jirgin afa ko yaji ko kamu dubu da ɗari biyu faɗin shi ɗari shidda sai annabi isa ya addu'a ya ce kuma ita ga yanzu sai kuma mace ce to da haka akan wannan ruwaya jirgin annabi nuhu ba kafa tamanin ba ya kai yaji dubu ɗaya da ɗari biyu ko kuma ka ce kamu dubu da ɗari biyu faɗin shi ɗari shidda Allah ya ce wala tufatibni kada ka yi man magana fil ladina zalamu a wayanda suka yi a cikin wayanda suka yi kafirci innahum mughraqun duk wayanda suka yi kafirci suka kafirce ma zan aiko da ruwan tufana kuma zai nutsar da su gaba ɗaya za su halaka ko da wa ka gani cikin wannan ka kai magana wa yasnahu al-fulk annabi nuhu alaihi salam ga yanan yana yin jirgin ruwa hikayatu halin madiyatin ana ba da labarin sadda yake yin jirgin ruwa amma an san an daɗe da wuce wuri waya sunahul fulka ga annabi nuhu nan yana yin jirgin ruwan da Allah ya ce ya je ya yi dan an ce wasna'il fulka bi a'yunina wa wahayna wa kullama marra alaihi mala'un sadda jama'a ta shuɗe a wajen shi min qaumihi daga mutanen shi sabihu minhu sai su mai izgiri su ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah mutum bai da wuyar canzawa shirta najjaran ba da ma kunta nabiyan da kana annabin Allah yanzu kuma ka koma kahinta za mu kawo gadajen mu da kujeri a gyara muna dan annabi nuhu ya ce in tasfaru minna idan kuna mana izgiri fa inna nasfaru minkum za mu rama izginin da kuke muna kama taskarun kamar yadda kuke muna shi ayin sanu jazikum ala sukriyatikum za mu saka muku da izginin da kuke muna hada wannan bi manzilati wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mugun abu mugun abu irin shi idan mutum ya ma dakkuwa ya ce uwarka kai ma sai ka dunkula hannu kai mai dakkuwa ka ce uwarka amma in ka ce uwarka uwanka to ka zama azalimi saboda shi bakin uwarka ya ce sai ka ce uwarka in ya nuna hannu kai ma ka nuna in bai nuna ba kai ka nuna ka yi zalunci amma sukuriya amma izgiri ba za ta fito min al'anbiya ba ta zuwa daga annabawa ma'ana dai yadda kuka yi mana rerin wayo mu ma za mu kama ku da sakamakon rerin wayon fa sawfa ta'lamun da sannu za ku san man yati da azabun wanda azaban Allah za ta zo mai yuqtihi da kunyata shi wa yahillu alayhi azabun muqim azaba madawwamiya ta sauka gare shi na'am
حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Hatta idza ja amruna wannan hatta ga masu ilimin nahau suna ce mata hatta alfujaiya wadda ke faɗowa ba zato ba tsammani. Hatta idza ja amruna har lokacin da lamarinmu ya zo bi ilahim na halaka mutanen annabi Nuhu. Wa farat tanur aka ga tanda tana ƙulƙulowa da ruwa lillakabba daga mai tuyan masa wa kana zalika alamatan linur wannan ita ce alama da Allah ya ba annabi Nuhu yace duk nan da kaji an ce ga tandan masa can an zuba ƙullu amma an ga ruwa na ƙulƙulowa daga cikinta to nan magana ta ƙare kunna sai muka ce ma annabi Nuhu alaihi salam ahmil fiha min kulli zawjaini ithnaini ka ɗauki ithnaini biyu min kulli zawjaini daga kowane nau'in halitta namiji da mace wa halaka ka ɗauki matarka da yayanka illa man sabaka alaihi alqawlu minhum sai wanda ƙaddara ta riga gare shi cewa ba zai yi imani ba wanda yake sabaka alaihi alqawlu bin halaki wanda Allah ya yi alkawari zai halakar da shi. Wa huwa zawjatul kafira ita ce mata annabi Nuhu kafira wadda ake ce ma wa'ila. Wa waladuhu kan'an da dan nan shi kan'an. Amma kaga samu da hamu da yafin duka masu imani ne. Ya ɗauki samu da hamu da yafin da matansu amma bai ɗauki kan'ana ba. wa man amana sannan ya ɗauki duk wanda ya yi imani da shi a wannan lokaci amma wa ma amana ma'ahu ba wanda ya yi imani da annabi nuhu illa qalilun sai yan kaɗan ila an ce gano sittata rijalin namiji shidda kawai ya musulunta ga annabi nuhu alaihi salam amma mutum shiddan wani sa'un da matan kaga goma sha goma sha biyu ke wakila wasu suka ce jami'u man kano fi sabina tamanin duk wanda cikin jirgin annabi nuhu mutum tamanin ne dan adam su ne irin da za a sake raya dan adam a bayan ƙasar Allah da su duk inda wasu ba to ba dan adam a bayan ƙasa nisfuhum rijalun rabi maza wa nisfuhum nisa'un rabi mata shi yace hada huwa sahih wannan ita ce maganar da nan yadda da ita cewa mutum tamanin su ne a cikin jirgin annabi Nuhu alaihi salam wayannan mutum tamanin humul ladina banau qaryatan tamanin akwai wani gari a can ƙasar Iraki sunanta as-tamanin garin mutum tamanin wai inda wa'annan mutum tamanin da suka rayu da sunan garin ƙaryatun tamanin urban mosul tana nan kusa ga birnin mosul a iraq allah ya aiko ma annabi nuhu ya ce wa'annan mutane zan halaka su da dubun tufana annabi nuhu ya ce menene alama ya allah ya ce idan ka ga ana maka masa a gidanka sai aka ce an ga ruwa na ɓulɓulowa ga tanda to wallahi ya ta kanka ya sauri ka shiga cikin jirgi saboda duniya za ta cika da ruwa gaba ɗaya to lokacin da azaban Allah za ta sauko sai aka ce wa annabi Nuhu alaihi salam ai ko gidan suwa ne ana yin waina ana toya masa an ga ruwa na ɓulɓulowa ga tanda an je kallo sai ce su ma gidan suwa da gasar da su tana ruwa da ruwa an dai ta aji wajen ka an gidan suwa da ma kan gidan su kowa duk inda aka tanda sai ana ganin ruwa na bulbulowa to da annabi nuhu ya ga wannan sai ya gane alama halakka su ta yi to shikenan sai ya shiga cikin jirgin ruwa sai Allah ya turo mai dabbobin gida da dabbobin daji suka kewaye jirgin annabi nuhu idan ya mika hannun dama sai ya ɗauko namiji in ya mika hannun hagu sai ya ɗauko mace tunda bai san namiji da mace ba hannun dama sai ya faɗa kan namiji hannun hagu sai ya faɗa kan mace ko wanda za a ɗauki gurbi guda zaki da zakanya giwa da giwanya damisa da badamishe da damisa sai a ɗauke su da kuma ɓauna da ɓaunanya duk kowane haka ake ɗaukar gurbi guda guda sannan aka ɗauki sa da shanuwa aka ɗauki rago da tunkiya aka ɗauki bunsuru da akuya aka ɗauki zakara da kaza aka ɗauki kuti da agwagwa haka ne eh koroko to turon agwagwa da da mata tai agwagwa kenan to komi dai sai da aka ɗauki gurbi guda bayan annabi nuhu alaihi salam ya ce Allah ya zan gane namiji da mace sai Allah ce zan tara maka su hannunka na dama zai faɗa ga namiji hannunka na hagu zai faɗa ga mace to sai ya zama bayan ya sa su ƙarshen wanda ya shigo jaki lokacin da jakin nan zai shigo a cikin jirgi sai shaidan ya rike mai gunki sai annabi nuhu ya ce udkhul jaki shigo sai ka su shigowa sai ya ce udkhul shigo sai ki shigowa kuma ga ruwa na karuwa ruwa na karuwa ana so a yi masa a cira sai annabi nuhu ya ce haushi sai ya ce udkhul ya mal'un la'anan ne tsinan na Allah da ka san ruwa su cin muna nan wurin shigo la'anan na Allah sai jaki ya shigo bayan jaki ya shigo shi ma shaidan da ana yi da bin jaki sai ya shigo bayan an fara tafiya cikin jirgi sai annabi nuhu ya ga wani tsoho tukub a cikin jirgi ne ko bai san sanda ya shigo da shi ba sai ya ce man anta kai bakin la'anane wane ne man arhala ka safinati wa ya ce ka shigo man jirgi sai ya ce ni shaidan ne sai ce to waye ma izinin shigowa ya ce anta kai kace ya shigo ba kai kace ma jaki udkhul ya mal'un ba ya kai la'anan na Allah shigo sai shi dan yace walaita sammu mal'unun illa huwa ai babu wani la'anan na Allah in ba shi shi dan ba yace tunda na ji kana la'anan ne shigo sai na kana da mutunci shi ne na shigo cikin ka da izini ni shigo kai kace udkhul ya mal'un la'anan ne shigo kai kana nuna jaki ni ko na san na jaki zan samu la'anan Allah shi yasa na shigo sai annabi nuhu ya ce to la budda an tafarja la'anan ne sai a ɗan yi ko a samu ita sai ya ce la tukhrijni duk ruwa sun cika duniya kakka hitar da ni in jike Allah ya sanar da ni abubuwa guda biyar da ke halakar da ɗan adam ka bari in gaya maka uku amma biyu duk bara ka bani gaya maka wayannan ɗabi'u guda biyar su ne ke halakar da ɗan adam zan gaya ma guda uku amma biyu ban gaya ma sai Allah ya aiko ma nabi Nuhu yana cikin jirgin ruwa ya ce ka ce ma shaidan ukun da yaka son ya gaya ma ba ka so dan ba su da muhimmanci gare ka biyu din da bai son gaya ma ka ce na ce gaya ma sai annabi Nuhu ya ce ma shaidan idan kana so in baka cikin jirgi na sai ka gaya ma abu biyu da ke halakar da dan adam wai da ba ya gaya ma ba sai ce to ai ni uku ne ce zan gaya ma duk an ban gaya ma sai ce wa'annan uku ban so duk da kai iya gaya mun ba su nake so in ji sai da yace to tun da ban son in sha kashin ruwa a hidda ni waje zan gaya ma na farko Allah hasan ya kai annabi mu ku shere kan hasada bihi ru'intu saboda hasada an kaci ne wani wal hirsu ka shere kan fadai bihi kharaja adamu min aljannati saboda kwaɗai ne Allah ya fito da annabi Adamu daga aljanna. To wannan su ne sufofi guda biyu da ke halaka ɗan Adam. Hassada, baƙin ciki da jin zafi da abin da Allah ya ba wani, ka dogara da abin da Allah ya baka. Hausawa na kare magana suna cewa zakararka, raƙuminka, idan waga ya samu kuɗi ya da ya so ƙaton raƙumi na dubu ɗari biyu da hamsin. Kai kuma Allah ya baka naira dubu biyu ka je ka so ka cancan zakaranka idan ka gera murna da rakumi ne kai ma sai kai murna da zakaranka ai rakumi akwai akwai kokari akwai daukar kaya kai kuma sai ka ce ka zakara akwai tara mutum in yana kwana da asalatu tari da lokacin asalatu ya yi jiki sai ya tara kai bai bari ka makara ka ga yana murna da rakumi ne mai daukar mai kaya kai kuma kana murna da zakara mai tara kai kwana zakaran ka rakuminka ka sannan suna cewa bakin gatarinka ko guntu guntun gatarinka ya yi ware sari ka ware ko dan gatarinka guntu ya dace irin da yana dan tattatsawa yana dan dagulawa to ya hika ce aro to abin da ke cutar mu kullun mutum abin da ake so ga addini ya rika kallon na sama da shi a duniya ya rika kallon na ƙasa da shi wanda ke da mashin ba a so ya kalli mai mota mai mashin sai ya kalli mai keke sai ce na gode ma Allah ka gani mashin ma a gare ni wani keke ka hawa shi kuma mai keke sai ya kalli mai yawo da kafa sai ce Allahu akbar ka ga wani kullum mu kuka da shi ƙasa yake yawo da kafa bai da keke ni Allah ya bani keke shi kuma mai tafiya da kafa sai ce na gode ma Allah shi wani gurgu aka yi shi kaga bai ba da kafa wanda zai tafiya ƙasa shi kuma gurgu sai ya ce Allah na gode ma da kabbade da lafiya ta shi wannan gaye da lafiya da kawahu ga ta kwace bisa gado sai an kwata sai an taji to kullum abin da ake so ka rika kallon na kasa da kai dan kai ma Allah godiya amma wajen addini ka kalli na sama da kai wani yana sama da ni saboda kullum yana yin hijin talatin sannan ya kwanta duk kwana biyu sai ya yi sauka ni ko daga sati sai sati sai kai koyi da shi wanda yana da ƙoƙarin azumin nafila duk sati litini da alhamis yana azumi ni ma zan rika koyi da shi a wajen addini ka kalli na sama da kai a wajen duniya ka kalli na ƙasa da kai don kai godiya to abin da ke cutar ɗan adam hassada da kwaɗai bayan duk dabbobin nan sun shiga jirgin annabi nuhu Allah ya sako ruwan tufana ya zama kowa na gwaje-gwajen ya shiga jirgin annabi nuhu wanda bai shiga jirgin nan ba halaka za- zai yi to a lokacin da shehu ya ce al-insan al-bashariya la tufariqu al-insan mutunta ba ta rabuwa da dan adam duk dan adam to sai ya gwada ma shi dan adam ne mutuntaka ba ta rabuwa da dan adam a lokacin tun da annabi adamu dan adam ne annabi nuhu dan adam ne ashfaqa ala waladihi kan'an sai tausayi ya kama shi ya ga bai ga kan'ana ya shigo jirgi ba fada'ahu sai ya kwala wa kan'ana kira annahu yati ya zo ya ba da gaskiya da Allah ya samu ya shiga jirgin nan ba da rubin jawabin ati sai ya karɓa wa uba ne da ansa da za mu faɗi ya ce kai wannan talallaga ta gani kan ba ta min haka kawai an zo an yi jirgi da itace a ce in shiga ciki ne ai duk talallaga ce ya ce sa'awi ila jabalin zan je in haye sama wani dogon tuci ga can ya asuni min alma shi zai hana ruwa su lume ni fadafaru fi safina suka shiga a cikin jirgin ruwa a sanda suka shiga sun shiga a cikin watan rajab tun cikin rajab suna cikin jirgin ruwa sha'aban ramadan shawwal zulqa'da zulhijja wata shida sai cikin muharram ranar ashura sannan jirgin annabi nuhu ya tsaya saman coci a ranar ashura goma ga watan muharram sannan ta ci mulki a saman dutsen judi da ke musa sanda suna cikin jirgin nan beraye sun yawa kun san azumin ba ku da labari mai ban mamaki masu yi ma annabi nuhu kashi a cikin jirgi waya waya kwashe shi eh ba su zuwa kwashe abinsu ba suka sha ga ina ga jikinsu don su samu lafiya ko to yau kuma ga ɓeraye sun yi yawa a cikin jirgi ɓeraye sun yi yawa kuma ɓerayen ɓanna gare su suna cin igiyoyin jirgi idan suna canye igiyoyin kusoshi za su saki jirgi ya buɗe a rufe a halaka sai mutanen jirgi suka zo suna gaya ma annabi nuhu ya annabin allah mun bari mun lalace ga ɓeraye nan sun yi yawa a cikin jirginka duk in suka gama canye igiyoyin jirginka zai kwance gaba ɗaya mai ƙasa sai Allah ya hore shi cewa ya je ya shafi goshin zaki goshin zaki ne annabi Nuhu ya je ya shafi goshin zaki da ya shafi goshin zaki sai zaki ya wata irin atisha mai ƙarfi hit yana yatowa sai ga musa ta faru da haka ita ba shi kalli idanunta da wace kama zaki ubanta to annabi nuhu ya shahi goshin zaki da ya shahi goshin zaki sai ya ji kamar ya yi shafe sai ya yi hish da ya to kawai sai ga musa ta faɗo tana faɗowa sai Allah ce to kiman maganin beraye yi maza maza ki gyara musu zama wannan musa gaba ɗaya duk sai da ta hana ka beraye jirgin da gaba ɗaya ta ga Allah da iko yake to shi kenan fa harajat al-hirra sai musa ta faɗo daga hancin zaki bayan musa ta faɗo daga hancin zaki fa aka na jami'ar firan duk sai ta canja ɓeraye gaba ɗaya ko da ma suna jin tsoron idan ɓeraye na cin igiyoyin jirgin nan a kwana a tashi duk falakken nan zai kwanci to ana nan kuma sai aka ta kashi cikin jirgi kashi ya yawa saboda wata bakwai ba a hita ai dole za a yi ba haya bayan gari ya yi yawa bayan gari ya yi yawa da na mutane da na dabbobi har jirgi ya canza ya yi wari aka ce ma annabi nuhu ya za mu yi da wannan matsala ba haya ya yi yawa ko ina sai Allah ya ce ma annabi nuhu sai ka shafi goshin giwa ka ga ikon Allah sai annabi nuhu ya ce ya shafi goshin giwa yana shafin goshin giwa sai sai atishaya kawai sai ga alade ya faɗo alade ya abincin alade tashi to ko da ta yi atisha sai ga alade ya faɗo sai Allah ya ce ma alade maza maza duk tashin da a cikin jirgin nan a canye shi a suɗe shi a rashi shehu ya ce to amma mu ga labarin da muke samu ihirrata ni wa khinzirani da zaki da giwa atishawa biyu sun kai duk atishawa guda sai musu ta faɗo to kaga zaki ya atishawa duk an samu hirrata ni kyanwa biyu shi ma giwa ita ma giwa ta yi atishaye guda biyu an samu aladai guda biyu to su ne waɗanda suka yi maganin ɓeraye suka yi maganin ba haya da ake ma annabi nuhu alaihi salam a cikin jirgin shi to a lokacin ne sai ya zama alade na canye kashin da biyu ya gani a cikin jirgi bayan zama ya yi tsawo sai annabi nuhu alaihi salam ya sa doka cewa kada wani namiji ya sake kusantar mace kada ya ciki ta haihu jirgi ya ƙara yawa da mutane tunda ana ganin yau za a sauka gobe za a sauka gashi an yi wata bakwai ciki to daga nan sai aka hana mazan nan guda arba'in saduwa da matansu arba'in ko da masu tamanin ne sannan dabbobi aka raba maza da mata annabi nuhu ya ta addu'a a dai samu a sauka lafiya to sai ya zama kowa ya ƙaurace wa matar shi in ba kare ba kare shi bai jin magana sai yana zuwa wajen karya yana barbara da ita banan mabihin sannur as-sannur kyanwa ita ce musa ita ke ce masannur kyanwa musa sai ta je ta kai labarin shiga annabi nuhu ta je wajen annabi nuhu ita musa ta ce ma annabi Nuhu an ce kowa ya nisanci iyali ne mu duk mun yi aiki da maganar annabin Allah amma kare bai jin magana bada alaihi nuhu sai annabi Nuhu ya baka addu'a ya ce wannan kare Allah tona mai asiri lokacin da ya koma yana barbara da karya sai Allah ta'ala ya hana zakarin shi fita daga wannan karyar yayyayyayi ƙihita har sai da annabi Nuhu ya zo ya gansu sai ce to ka ce ba kai ba to daga nan sai ka ne ji haushi ya ce Allah yadda musa ta tona ma asiri Allah ita ma in za ta yi barbara da ‘yan uwarta Allah ka tona asirinta duk gida sai an ci za su yi barbara to shi ne da mazuru da musa za ka ji cikin dare suna hayaniya suna kuwa baka addu'ar da karan nan ne ya musu ita musa ita ta kai ƙara ce ga annabi nuhu Allah ya tona mai asiri to ita ma sai ta ce yadda Allah ya tona mata asiri gaban annabin Allah annabi nuhu ta kunyata to shi ma wannan musa wannan musulun Allah ta kunya tashi to shi radiyallahu anhu yace idan dai Allah na karba addu'an musa ko mazuru to ya kace ga addu'an wanda yake bawa musulmi daga cikin bayan Allah sai yace shi yasa duk mazuru idan ya taso ma kyanwa za ka ji kamar za su kare maka kwano kamar za su rubuta ma kwano ya ya ya baka addu'a annabi mu ce ne musu sai duk kare ya musu baka addu'a saboda su kuma sun je sun yi annanimanci ga kare wajen annabin Allah sai shehu ya ce in kana Allah yastajibu da'wata min al-kalb idan dai Allah zai karbi addu'a kare da ya baka addu'a ga mage da musu har tashin kiyama fa min babi aulami muslimin wahid ashe musulmi mai kadaita Allah shine mafi cancanta balle yana azumi idan yayi addu'a Allah ka bi addu'a shi nas'aluka min fadlika al-azim shehu yace mu ma muna roƙon ka ba mu fadlanka mai girma ya Allah ga mu muna azumi kusan shehu yana tafsiri bayan asar ne wannan firi ya ji tafsiri tun bayan asar an kai shi to mu ma gashi mun yi muwafaka da shehu muna tafsiri bayan asar to shehu ya ce Allah tun da ka an shi addu'a kare da ya baka addu'a ga Musa da mazuru kuma nas'aluka mu ma Allah muna roƙonka yanzu a wannan mazauni min fadlikal azim Allah ka ba mu fadlarka mai girma Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya ya ba mu gama lafiya ya tsare mu da ƙasar mu ya ce da mu ya ce da ita gaba ya ba jihar mu zaman lafiya sannan wannan fitattunu da ake fama da su na kashe-kashe da sace-sace a birane da ƙauyuka muna fata Allah ɗauke wannan musiba, Allah ya yi wannan damuwa, mu ma Allah nas'aluka min fadlika al-azim. Allah muna roƙon duk abin da muka roƙa a wannan mazauni Allah ya taba mu. A nan ne muka zo ƙarshen wannan mazauni Allah tabaraka ta'ala ya tarbi ibadunmu na watan Ramadan. Allah sanya mu daga cikin wayan da ake yantawa a cikinsa. Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da gama lafiya. Allah ya tsare mana imanin mu Allah ya tsare mana kasan mu Allah ya ce ta jihar mu a gaba Allah ya saukar da alkhairi da albarka da yawa a cikin ta marasa lafiyar mu na gida da nasu ne muna fata Allah ya ba su lafiya mun kuma da ke da lafiya Allah ya kara mana Allah ya gafarta mana ya gafarta ma iyayenmu da malamanmu da shehunanmu Allah sa aljanna ita ce makomanmu da mu da su baki daya fatiha ma salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره والمقدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
Masha Allah. To za ka yawon bayan wani studio namu na wannan ranar da ya kammala wanda muke kawo mu wannan gidan ba su ne domin rubuta littattafai da ke da zariya ta fara da ta fara ta wuzo. Mun fara aya ta ta fara ta fara